بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar laraba takwas ga watan da ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 32 cikin jarangiyar darussa karkashin taken ladubban ilimi daga littafin tafkiratu sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wallafar al-imamu alƙadi badruddin muhammad ibn ibrahim ibn jama'a alkinani allah ubangiji ya gafarta masa alimamu ibn jama'a ya rasu shekara ta ɗari bakwai ne da talatin da uku bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama za mu tashi yayin da mala yake cewa arrabi'u an ya'rifa lahu haqqahu wa yansa ولا ينسى له فضله قال شعبة كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حيا قال وقال ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه malam yana ci gaba da yi mana bayani akan ladubba da suka shafi ɗalibi cikin wato alaƙa shi da malaminsa yaya ya kamata ɗalibi ya yi alaƙa da malami ta fuskar girmamawa da sanin darajar malami da girmama ilimin da malamin ya koya masa da yau malamin fata alkhairi da ba shi uzuri da yi masa addu'a da kula da ainihin wato mutunta shi da mutunta iliminsa da mutunta danginsa da sauransu shi ne malam ya ce arrabi'u ladabi na hudu an yi arifa lahu haƙƙahu wajibi ne ga ɗalibi ya san darajar malaminsa ya san hakkin malaminsa wala yansa lahu fadlahu kar kuma ya dinga manta falalar da malamin shi ke da shi a kansa dan ya zama wani abu ko dan ya zama malami ko dan ya shahara ko dan Allah ya bashi wata baiwa ya manta malaman shi da suka koya mishi karatu wannan jafa'i ne qala shu'ba al-imam shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki babban malami abu bistam wanda ake wa lakabi da amirul mu'minin fil hadith rasuwarsa shekara ta 160 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne zahidi mai ilimi ra'asan fil ilmi wal amal kamar da zahabi ya siffanta shi to shine yake cewa kuntu idza sami'tu min ar-rajuli hadithan na kasance in naji hadisi ko da kwaya ɗaya ne a gun wani malami wannan malamin kuntu lahu abdan ma hayya iya tsawon rayuwarsa to zan dinga girmama shi kamar ni bawan shi ne zan dinga masa hidima ina jin maganarsa ina mutunta shi ina ɗauka shi da daraja yadda ka san dai bawa yana ganin girman ubangidansa wa qala a wani lokaci kuma sai shu'uba yake cewa ma sami'tu min ahadin shay'an illa wakhtalaftu ilaihi akthara mimma sami'tu minhu babu mutumin da na koyi hadisi a wurin shi ko mun karancin hadisin face sai na wayi gari ina zuwa wurin shi in gaishe shi in masa hidima fiye da yawan abin da naji a wurin sa sai na yi ta masa hidima hidima sai ta rinjaye abin da naji a gunsa na ilimi wa min zalika daga cikin irin wannan an yu'azzima hadaratahu ka dinga girmama wato halartowar malaminka duk inda yake a halarce ka girmama ladabi a wajen wa ya rudda ribatahu kuma in aka ci mutuncinsa ko aka yi gulmasa ka tabbatar ka kare shi wa ya laha kuma ka yi fushi idan ana zagin malaminka ko ana aibata shi ko ana cin mutuncinsa wato duk abin da ya zama in malamin ya ji an faɗa a kan shi zai ji damuwa to bai kamata kai a faɗa a gabanka ka kyale ba abin bakin ciki yanzu ɗalibai su ne suke faɗa irin wannan abin da kansu ba wai su ga wannan faɗe wai su kasa ba da amsa ba fa in ajiza an zalika idan ka kasa kare shi to a wurin kama sai ka tashi gaba wajen wa fara ka zalikal majalisa ka bar wannan wajen ba wurin zaman ka bane in ana cin mutuncin malamin ka a waje ka kasa kare shi a wajen to yana cewa wannan majalisin babu shakka ba wuri ne da ya kamata ka zauna a wajen ba ba wuri ne da ya kamata ainihin wato ka zauna a wajen ba inda har za a faɗi magana a kan shi ka kasa kare maganar ka kasa mai da martani a kanta to abin da ya fi dacewa da kai shi ne ka tashi ka bar wajen kamar dai menene wai za su mitar ladina ya hudu na fi ayatina fa'arid anhu hatta ya hudu fi hadithin ghairi sai ka tashi ka bar wajen wa yanbaghi lahu an yad'uwa lahu muddata hayati tsawon rayuwarka ya cancance ka ka dinga yi wa malaminka addu'a kana neman Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya yaukaka zuriyarsa wa yar'a zurriyatahu kuma wajibi ne akan ka kai kiwo ka kula da ƴaƴan shi da iyalan shi da ya bari in ya mutu wa aqaribahu da makusantansa wa wa awidda'ahu da masoyansa ba'ada wafatihi bayan rasuwar malaminka da ƴaƴansa da iyalansa da danginsa da masoyansa duka haƙƙi ne akan ka ka ba su kulawa da mutuntawa gwargwadon abin da za ka iya tun daga ziyara da ganin girmansu in kana da wadata ka taimaka musu in kana da halin wani abu da suke bukata na mutuntawa ko girmamawa kai musu ka sama musu wato wato mafita ka kawo musu ragowar kunci ko damuwar rashinsa wa ya ta'ahadu ziyarata qabrihi kuma ka yawaita ziyarar kabarinsa wal istighfara lahu da nema mishi gafara was sadaqata anhu da yi mishi sadaka wa yasluka fi samti wal hadi maslakahu kuma ka dinga bin tafarkin da ya rayu akai na shiru da natsuwa wa yura'iya fil ilmi wad dini adatahu kuma ka kula da al'adar da ya koya maka ta addini da, da ilimi abin da ya barka akai na koyarwar ilimi da al'ada mai kyau sai ka tafi akai wa yaqtadi bi harakatihi wa sakanati kuma ka kula da duk motsi ko rashin motsinsa fi adatihi a cikin al'adunsa wa ibadati abin da ya koya maka na al'adu mai kyau abin da ya koya maka na ibada ka kula da wannan ka ci gaba da yi wa ya ta'addaba bi adabihi yace kuma ka ladabtu da ladubban da ya koya maka wala yada al-iqtida'a bihi karka daina koyi da shi saboda bayan al-Uthaymeen yake cewa al-Uthaymeen yake cewa wannan maganganun da mala yake yaqsidu annahu yanbaghi ala talibi al-istifadata min adabi shaykhi yana so yana maka ne cewa wajibi ne ga malami dalibi ya ci gaba da cin moriyar ladabin malamin sa wa in kana fi ibaratihi ghafara Allahu lahu naw'a mubalagha yace ko da yake a cikin maganin da yayi akwai dan wato mubalaga ya cika lamba a ciki amma dai Allah ya gafarta mashi abinda ake cewa a jumlatu shine kulawa da mutunta malami da yi masa fatan alkhairi da nema masa gafara a wurin Allah da girmama iliminsa da koyi da tarbiyyar da ya ɗaura ka a kai ta alkhairi. Alkhamisu abu na biyar an yasbira ala jafwati jafwatin tasduru min shekhihi aw su'i khuluqin yana daga cikin abin da yake wajibi akan ɗalibi ya yi haƙuri da jafwatin da wani wato munan hali ko rashin haƙuri wato abin nan da zai faru tasduru min shekhi wanda zai faru da malamin au su'i khuluqin ko hali maras kyau abinda ake so na farko ka dinga tunawa shine malamai din nan da ake gani ake koyi da su ake bin karatun su ake girmama su suma ɗan adam ne haka duk abin da ke bujuro wa ɗan adam yana iya bujuro musu na fushi ko kuncin rayuwa ko damuwa da ta tasiri akan abin da za su faɗa sannan kuma kowa akwai irin halin shi dama wani mai saurin fushi ne wani mai ninkufarsi ne wani mai karancin haƙuri ne to idan ka gamu da malami wanda yake da wani hali musamman dai hali na rashin haƙuri din nan to kai ne za ka yi haƙuri da shi ba shi ne wai zai haƙuri ya bi ka ba ya kamata ɗalibai mu gane wannan kai ne za ka yi haƙuri da halayen da malaminka yake da su wanda suke da wuya sha'ani saurin faɗa saurin fushi rashin bawa mutane uzuri dokoki masu tsanani ga sunan ire-ire kamar yadda muke haƙura da su a karatun boko iri-iri ga sunan lakcarori da malaman makaranta masu hali iri daban-daban amma haka muke haƙura da su tsawon zamani haka za ka haƙura da duk irin kuncinsu da ninkufarcinsu da ƙwauren makinsu da duk abin da za su yi maka haka ake haƙura to na musulunci malamin addini shi ya fi kamata da ka haƙuri da shi wala ya sudduhu zalika an mulazamati kada wannan ya hana ka zama a gaban shi wa husni aqidatihi kada wannan ya hana ka wato amfanuwa da kyakkyawar aqidarsa da iliminsa wa ya ta'awwalu af'alahu allati yadhharu anna as-sawaba khilafuha ala ahsani ta'wili idan malamin ka yayi wani abin da kai kana ganin a zahiri abin da yayi ya saba wa daidai khilaful aula ne ba shine abin da ya dace ba to sai ka bashi tawili malami ne a cikin karatu sai ka ji yayi ashar sai ka ce lalle malam yayi fushi Allah ya gafarta mishi malami ne yazo magana akan wani sai ka ji ya tsananta magana akan mutumin ya wuce abin da ya kamata ya faɗa malami ne kun zo kun shigo za ku karatu a gunshi ya rufe ku da faɗa da masifa ko ya ta muku gori akan cewa ya tarar da ku jahilai shi ya koya muku yan yan yan duk abin da ya ku bashi uzurin cewa lalle ya fushi ne kuma ku ɗauka ku kuka ja ku da kuka mai laifi ku kuka ja wa yabda'u huwa wa yabda'u huwa an jafwati shaykh bil i'tizar sai ka ne fara bada uzuri wa taubati ka nemi ya gafarta maka mimma waqa wal istighfar ka nemi Allah ya gafarta mishi kai shi kuma ka nemi ya yafe maka abin da kai mishi wa yansibal mujiba ilayhi ka danganta cewa kai ne kai abin da ya jawo har malamin ya maka haka wa yaj'alul ataba fihi alayhi ka sanya zargin akan kanka fa inna zalika abqa li mawaddati shaykhihi wa ahfaza li qalbihi wannan zai fi sa ka ci gaba da kaunan malaminka kuma ya kiyaye maka zuciyarka daga mummunan tunani da mummunan aƙiba wa an fa'ali ɗalibi fi duniya huwa ukhrati kuma wannan sai ya mafi maka amfani a duniyarka da lahirarka domin ka ƙi ka ba shi uzuri za ka tashi kana jin haushi kai ma kana mai da magana eh ya za malami ya zo yana irin wannan yanzu wannan ya dace haka aka ce annabi ya yi Allah ya ce wala kun tafaddan gari kalbi lam faddu min haulika kai ta jan nasoshi gaskiya ne duk wannan nasoshin amma za ka je ka yi maganganu ka ci mutuncin shi ilimin da kake so ka samu a gunshi ba za ka samu ba ka ganin na ganin darajar shi ko kuma uwa uba ma ka ce ka yi zuciya ka daina zuwa karatun to kai kai asara abin bakin ciki kuma da dama daga cikin ɗalibai a wurare da dama cikin al'umma mu ta musulmai ana fama da irin wannan rashin hangen nesan daga ɗalibai wai da zaran malami ya mana wani abu da ba maso shi kenan sai mu kyamace shi mu kyare shi mu yi watsi da shi mu tona mai asiri mu mishi sharri wasu ma su ɗauko kasusuwan shi su ƙwaƙƙona su ɗauko abin nan memory card da aka sa musu na karatu su ɓalla shi ba za a sake sauraron shi ba daga nan shikenan babu ruwansu da shi to wannan kai kai asara kuma wannan bai dace da tarbiyyar mutumin da ke neman ya samu abu na alkhairi ba alal misali in kasuwa ce kake yi a gun wani mai gidanka ko abokin kasuwancin ka wanda kake karuwa da shi shin za ka yi haka ka raba gari da shi gaba ɗaya saboda kawai ya maka wani laifi kwaya ɗaya ko ya maka faɗa ko ya ɓace ka ko ya ci mutuncinka ko ya maka gori shi kenan za ka rabu da shi gabaki ɗaya ba za ka rabu da shi ba haka za ka nemi uzurin da za ka bashi wani ma ka je gida ka bashi haƙuri ka nuna cewa kai ne kake da laifi ko da ka san ba kai ke da laifi ba in a kasuwa ce haka muke saboda mun san idan mun daina asaran mu ce to malaman da malaman salaf zai kawo mana misalin su malaman salaf haka suke da irin wannan haƙurin ibn abdul bari ya ruwaito a cikin jami'an ilmi fadli kamar yadda yake cewa ta hanyoyi daban-daban daga abu salama ibn abdurrahman da yake cewa na yi asarar ilimin ibn abbasin saboda raini da nake mashi ina ganin shi sa'ana ne a shekaru sai ina raina shi yace su amru dan dinar kuma suka girmama shi sai yana ba su ilimin ne kuma ya mun ruwan ilimin to da kaga asarar shi ce duk da ilimin ne daga baya yake wannan nadama yana cewa na yi nadama akan abin ne mai ibn abbasin al-imam an-nasa'i Allah ya gafarta mishi in ga kalla a cikin littafin shi as-sunan yana yawan riwaya daga al-haris ibn miskin amma sai dai kaji ya ce qala al-haris ibn miskin ko akhbarana Haris bin Miskin suka ji ya ce qira'atan alaihi wa ana asma ina saurare ne ba ni na karanta ba saboda Haris bin Miskin ya kori Imam Nasa'i daga makarantar shi Imam Nasa'i duk da haka da ya ga yana da buƙatar ilimin sai ya labe a bayan kofa yana jiyo karatun ya haƙura da abin da ya mishi Ar-Rama Hurmuzi a cikin littafin Al-Muhaddis al-Fasil ya rawaito kissa da ta faru tsakanin Ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna da malamin shi Imam Zuhri inda aka tambayi Ibn Uyayna al-Imamu al-Imam Shafi yake tambayin Ibn Uyayna yana cewa hadisi nawa kaji daga Zuhri sai Ibn Uyayna yake cewa to tare da mutane kam ba zan iya kididdige yawan hadisan da naji ba amma in dai ni kadai ne to hadisi kwaya ɗaya naji shine ba da labari ma Shafi yake cewa ta na shiga a harami ta kofar Banu Shaiba sai na ga malam Abubakar wato zuhuri din kenan yana zaune yana tasbihi sai na je gurin shi na zauna sai na ce mishi algata malam ka bani hadisi ɗaya mana ko bi sai sai sai sai ce wani hadisi kake so sai na ce hadisin kissan makhzumiya da annabi ya yanke mata hannu a sata din nan yace yana daga hannu kawai sai ya watsa min ƙasa a fuskata yace mini qum la aqamaka Allahu me ka bani waje kada Allah ya sa ka samu abin da kake nema yace bai gushe ba yana gaya mu maganganu yana gaya maganganu iya sarran shi ce haka na tashi fa qumtu munkasiran haka na tashi jikina babu babu karfi lakata a kare yace nadiman na ina nadaman me yasa ne wa malam irin wannan abu yace fajalastu qariban minhu can na zauna a gefa ina ta nadama bai maida yana nadama fa me yasa yayi abin ne yace har wani mutum ya zo wuciya ta masallaci sai malam din yace tashi ka kira min wancan na tashi da gudu na je na kira shi to da na je na kira shi na dawo shine sai malam din sai ya kalle ni sai ce zauna dai ba dan halinka ba in baka hadisi sai jawo mai isnadi akhbarani sa'id ibn al-musayyib wa abu salama ibn abdurrahman jami'an an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al-ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'danu jubarun wa firri kadhil khumsu khumsu yace sai yace mana hadha khairul laka min allazi aratta yace wannan yafi maka alheri akan abin da kake ma tashi ka bani waje duk da haka muka kalla a shairi shine ibnu uyayna bai zuciya ba shi sai zama babban malamin da ake jin labarin shi din ibnu uyayna sun tambaye shi bayan ya koma iraki aka ce mishi waɗannan hadisan da ka samo daga ibn jurej da yawa haka ya kai ka same su ya ce kuntu a hudu ha mai ibn jurejin hadisan hadisan duk yawan hadisan nan ɗai ɗai ɗai haka ya koya mini su kullum ɗaya ake bani na haƙura to wannan duka misalai ne jama'a akan yadda magabata da muke tutiyar cewa muna bin su suke da haƙuri da malamansu sai suka samu alkhairin da suka samu amma mun ba mu da alkhairin ba mu da haƙurin nan al'imamu al'imamu al'imamu malik haka yake cewa muna jin tsoron zuhuri ba ma iya mushi tambaya ba ma iya mai tambaya saboda girmamawa sai dai mu kifa fuskan mu a ƙasa ba ma iya kallon shi Allah shi kyauta to malai ya ci gaba da kawo mana misalai yana cewa wa an bada salafi daga wasu cikin malai magabata yake cewa mallan yasbir ala dhulli ta'alimi baqiya umurahu fi imayatil jahala wanda duk ya kasa hakuri akan wato ya wulaƙanta saboda neman ilimi zullu talaki wato ƙasƙantar da kanshi don neman ilimi to zai ci gaba da ƙasƙanta ya rayuwar shi a cikin duhu da makanta ta jahilci wa man sabara alaihi wanda ya haƙuri ya koyi ilimi ala amruhu ila izzi dunya wal akhirah to zai samu girma a duniya da lahira suna cewa mallam yahtamil dhullat ta'alim sa'atan baqiya fi dhullil jahli abadan wanda duk ya ƙi haƙura da wulaƙancin koyon ilimi na awa guda to zai haƙura da wulaƙancin jahilci tsawon rayuwarshi kamar yadda asma'i yake faɗa kamar yadda ibn albai haƙƙi ruwaito a cikin almadhal kamar yadda turawa suke cewa ne wanda yake ganin ilimi ya yi tsada to ya gwada jahilci ya gwada ya ga tsada jahilci wali badihim akwai wata waka shahararriya ita ce malai kawo anan da ake cewa isbir li da'ika in jafauta tabibahu wasbir li jahlika in jafauta muallima farkon magana shine innal muallima wat tabiba kilahuma kilayhima la yansahani idahuma lam yukrama yace innal muallima kaga shi malami wat tabiba da likita kilayhima su biyun la yansahani su ba a cin moriyan ilimin su idahuma lam yukrama in baka girmama su ba zaka cin moriyan abin da su ga maka ba ya ce isbir lida'ika ka haƙura da cutarka ka ci gaba da zama cikin rashin lafiya in jafauta tabibahu idan ka wulaƙanta likitan da ke warkar da wannan cutar wasbir li jahalika sai ka riƙe jahilcinka in jafauta mu'allima idan ka wulaƙanta malami dole sai ka girma su in ba haka ba za ka ci more abin da suke gaya maka ba wa an ibnu abbasin qala ibnu abbasin yana cewa zalaltu taliban fa azzaztu matluban na wulakantar da kaina na saukar da kaina wajen neman ilimi shine na zama mai girma da na samu ana nema na wannan yana cikin tafin almujalasa na addinawari haka daga mu'afa ibnu imran wa mu'afa ibnu imran al-azdi kenan wanda ya ka ta 185 yana tarjuma cikin sirr alamin nubara yake cewa masalul ladhi yaghdabu alal alimi wanda yake fushi misalin wanda yake fushi da malami matsalul ladhi yaghdabu ala asatinil jami'i shine misalin mutumin da yake yake fushi da ainihin wato taraku dirka wato pillars na cikin masallaci yana jin haushin pillars na cikin masallaci wanda inda babu su kuma masallacin ba zai tsaya ba to haka wanda yake jin haushin malamai to ya sani inda babu malamai al'umma nan ba ta sami komai da take nema ba wannan yana cikin adabul imla wal istimla na as-sam'ani na al-imam as-sam'ani wa qala ash-shafi'i al-imam muhammad ibn idris ash-shafi'i rahmatullahi alayhi yake cewa qila li sufyan ibn uyayna an tambayi malam sufyan aka ce mashi inna qauman ya'tunaka akramakallah mutane suna zuwa wurinka min aqtaril ardi daga kasashe mabambanta taghdabu alaihim sai ka zo kai ta fushi da su kana ta gaya musu magana yushiku an yadhhabu wa yatrukuka saura kaɗan mutane za su watse su baka waje malam ka ba hankali fa akan wakalla dan kaga Allah ya baka mutane kai ta musu wulakanci fa qala lil qa'ili sai sufyan ya ce mutumin hum hamqa'idan misluka in har in taraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi in dai har za su iya barin wannan karatun da zai amfane su duniya da lahira saboda ba ni da hali mai kyau hum hamqa'idan to su wawaye ne mithluka irin ka kai wawa ne yasa kake faɗa wannan magana to kuma su din duk wanda a cikin su ya hakura da ilimin saboda wai ba da hali mai kyau to wawa ne dan uwanka wannan yana na cikin tafin aljami' li akhlaqir rawi wa adabi sami' na al-khatib al-baghdadi haka an ruwaito kwatankwacin sama daga al-a'mash kamar yadda yake cikin tafin sharafu ashabil hadith shi ma an mishi irin wannan zancen mutane guda biyu wani ya dogon shi saboda karatu wani kuma ya dogon shi saboda wani abu daban sai ma mai neman karatun masifa masifa sai wancan da ya zo wurin shi don wani abu ya ce haba alaga ta malam ya mutane na son karatun ka kana ta musu wulakanci sai ya ce saboda su ba wawaye bane kamar kaga ai ba karatun ya kawo ka ba kai kai saboda wawa ne baka san muhimmancin karatu ba haka Abdurrahman ibn Harmala al-Aslami Allah ya gafarta mishi yake cewa qad shajjani sa'idun fil ilmi marratayn yace sa'idu dan musayyab ya ci min ciwo a goshina ya buga min abin nan a jikin fuskata bulala har na ji ciwo rauni ya same ni har sau biyu ma'ana da aka mai na farko inda bai da inda wawa ne da ya yi zuciya amma ya zauna aka ƙara mishi abin nan aka ƙara ji mai rauni da kanshi kuma yake cewa kuntu sayyi alhibzi fa sa'altu sa'idan farakhasa li fil kitabi na kasance ina da raunin hadda ba na riƙe abu da wuri kuma sa'idu dan musai bai da yana karatu wannan rubutu ba kowa shiru zai kawai ya saurara to sai ya ce ni alaga ta mala a taimaka mana ni in dinga rubutawa ba na da sauran rikewa sai da malamin ya bashi dama sannan yake rubutawa ba wai kawai yadda mu muke nan ana karatu wani mana watsa yana latsa waya shi yanzu ga wani can zaka ganshi yana latsa waya shi ko yana yin magana ƙasa ƙasa ko yana yana chatting ko yana aikawa da message ko yana dan subsub yana duba Facebook din shi wai kuma a cikin karatu ake wannan jama'a ana karatun hadisi ko fiqh ko ana karatun alqur'ani ko majalisi na tauhidi kana irin wannan wauta yaushe zaka ci albarkacin shi ba za ka iya haƙura awa ɗaya a yi karatun na tashi lafiya ba jama'a wani irin rashin hangen nesa ne yake damu shi za ga mutum shekara da shekaru yana zuwa makaranta amma karatun ka rasa me ina yake babu albarka saboda bai bi tsarin da wato magabata suka gudana a kai wajen tafiyar da wato manhaji na koyon karatu ba Allah shi kyauta Abu Yusuf al-Qadi wakala Abu Yusuf al-Qadi mala yace Abu Yusuf al-Qadi yana cewa ya ce, Hamsatun ya jibu alan nasi mudaratuhum, mutane biyar ya zama wajibi a kan mutane su musu mudara shi ne a zauna lafiya da su, haka akwai almudara akwai almudahana. Mudara shi ne wato ka, iya zama da mutum ko da kuna da wani saɓani da shi, to ka mishi mudara kenan, wannan yana daga cikin halaye masu kyau, kuma magabata suna yin shi, akwai kuma mudahana. shine ka biye wa mutum akan abin da yake ko da ba mai kyau bane to wannan ba daidai bane shine abin da kafirai suke cewa Allah ya bada labari akan su waddu lautu dihinu fayudihinu waddu lautu dihinu fayudihinun sun so ka rangwanta su ma sai su rangwanta ka sassauta ka biye musu su ma sai su haƙura sai su biye maka ko kuma su kau da kai akan abin da kake to wannan ba daidai bane amma mudara wato shine ka iya haƙurin zama da mutum a yadda yake kai baka canza naka ba kuma baka tirsasa mishi sai yayi abin da kai kake so ba shine kamar daga daraituhu udarihi mudaratun shine wannan hali ne mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da irin wannan halin na iya haƙuri da mutane da zama da su to shine malam ya ci gaba da cewa inji inji inji inji watin binnan wato malam abu yusuf alkadi ya ce mutane biyar wajibi ne a iya mudara da su a iya haƙuri da su a zauna da su lafiya wazakara ya ambata daga cikinsu wa'adda minhum al'alima li yuqtabasa min ilmi malami domin a ci moriyar iliminsa. Waɗanda ya ambata ɗin su ne ya faɗi ya ce al-malikul musallit, shugaba wanda ya riga yake da ƙarfin mulki, to sai haƙuri idan mutum yana da ƙarfin sarauta ƙarfin mulki to haƙuri aiki da shi ba ka cewa kai za ka ja ya ja in ka ja ya ja kai za ka kwana ciki sai kuma alƙadi almuta'awwil alƙali wanda yake ya yi tawili yana so ya juya magana to wannan sai dai haƙuri sai dai ka bi shi a hankali ka bi shi a hankali don ku rabu lafiya na uku shine almarid mara lafiya mara lafiya dole a haƙura da shi a jure rashin wato haƙurinsa ko kokensa ko rashin tawakkalinsa ko irin abin da zai dinga fitarwa in kana jinya shi na tsirfa iri daban-daban musamman a ce dattijo ne na gaba da kai mahaifinka ko wanka ko mijinki ko wani babba kana jinya shi sai ka yi haƙuri za ka yi ta ganin abubuwa iri daban-daban ya ambata kuma ya ce wal mar'a da kuma mata kamar ibn Abbas yake cewa mace an halice ta daga rauni yace ku yi hakuri da su hakurin su kuma shine ka dinga yin shiru almudara yace darihinna darihinna bisukuti ka dinga hakuri da abinda mata suke ta hanyar yin shiru karka ce duk abinda suka maka kai sai ka mayar in sun maka kayan kara sai ka musu na itace to zaka kwana ciki to sai na biyar din da ya ambata shine al'alimu li yuktabasa min ilmihi da kuma malami ana haƙuri da halin shi don a samu iliminsa. Asadisu, ladabi na shida an yi shikurar shekha ala tauƙifihi ala ma fihi fadilatun wa ala taubihihi ala ma fihi naqisa. Mutum ya dinga gode wa malaminsa yana mishi godiya yana si masa albarka akan taimakon da malamin ya yi na wajen nuna mishi abu mai kyau da kuma tseratar da shi daga abu mummuna. ya tauƙifihi ya datar da kai alama fihi fadila ga abin da zai maka amfani na ilimi da tauhidi da da kyakkyawan ɗabi'a da kyakkyawan koyi da magabata da da, ibadoji da sauransu wa ala taubihi kuma ka gode mishi akan tsawa da ya dinga maka alama fihi na qisa akan abin da zai cutar da kai kamar yadda kake gode ma iyayenka akan sun sa ka a hanya ta gari kuma sun maka fada dan karka bi mummunan hanya wata rana hala an taɓa dukanka an taɓa horar da kai amma duk an yi ne don ka ci albarkacin abin a rayuwarka kuma da kaga ka samu rayuwa mai kyau to kana cin albarkacin wannan abin da aka maka ne aw ala kulli kasalin ta'atarihi sannan kuma da irin yadda ya maka tsawa akan duk wata kasala dan sanda zaka ji bacci ya daka ma tsawa ko ya zula maka bulala ko ya sa ka kneel down to wannan abu ya kamata ka gode mai akai aw qusurin yu'anihi ko kuma wata gazawa da kake fama da ita ya maka tsawa akan gazawa baya barin ka ka gaza yana ta zabura ka hasi da ka iya aw ghayr zalika mimma fi iqafihi alayhi ko wani abu wanda ya nuna maka shi na alkhairi wa tawbihihi ko ya hana ka shi na sharri wanda sanadiya haka irshaduhu ya shiryatar da kai wa salahu kuma ya saka cikin nagarta sakamakon abin da ya dinga maka ka samu nagarta saboda abin da ya dinga maka na kyautatawa da abin da ya dinga maka na tsawatarwa shi sa ka samu nagarta ka samu kirki duk abin da ya ga na alkhairi ne ya nuna maka abin da ya ga ba na alkhairi bane bai kyale ka ba akai sai da ya maka kaca kaca sai da ka bar shi yace wa yu'addu dhalika min ash-shaykh min ni'amillahi ta'ala alayhi bi itina'i ash-shaykh bihi to wannan ka dinga kirga wa ya'uddu zalika min ash-shaykh min ni'matillahi alayhi ka dinga kirga wannan ni'ima ce da Allah ya maka da ya hada ka da wannan malamin da ya shirya da kai ya hana ka mummunan abu saboda da itina ishekha alaihi dan damuwar da bihi damuwar da malamin ka da ya nuna cewa ni'ima ce Allah ya maka wa nazarihi ilaihi da irin yadda ya kalle ka kamar da fa inna zalika amyalu li qalbi shekhi wa ab'athu ala al-itina'i bi masalihi wannan zai jawo zuciyar malamin ya zama ya ci gaba da kaunarka ya yadda da kai ya ci gaba da yadda kana kusanta da shi duk sanda ji kana mashi addu'a kana shi mashi albarka kana roƙon Allah ya gafarta mashi kana roƙon Allah ya cika mai ladansa alga ta malam mun gode Allah ya saka da alkhairi ai gaskiya am taimaka mana wallahi Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya ji kan magabata Allah ya ƙara muku ilimi kai ta waɗannan addu'o'i kuma daga baki har zuci wannan zai sa malamin ya ci gaba da ƙaunarka da ganin cewa lalle kai mutumin kirki ne wa idza awqafahu ash-shaykhu ala daqiqihi min adabin وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيسة صدرت منه idan malami ya nuna maka wani abu wanda yake ladabi ne mai kyau ko wani barna wadda ta ya hana ka daga barinta wa kana ya'rifuhu min qablu wanda da ka sani fala tudhiru annahu kana arifa bihi idan malami ya gaya maka wani abu sai zama dama ka san wannan karatun ko yana maka kaza babu kyau ya zama dama ka san babu kyau din to kakai maza ka ce a ai dama na sani a a wa ghafala anhu kakka nuna cewa wai ai kai ka sani malamin ne bai sani ba sai yanzu bal yashkuru shekha ala ifadatihi zalika sai kai kokari ka gode wa malami akan wannan fa'ida da ya nuna maka wa atina'ihi bi amrihi da yadda yake kulawa da al'amarinka fa in kana lahu fi dhalika udhrun in kana da wani udhri wa kana ilamu shekhu bihi shekhu bihi aslaha fala ba'asa bihi wal illa tarakahu in kana da wani udhrin da yasa baka yi wannan abun ba a baya kaga babu laifi akwai maslaha ka gaya wa malamin to kana iya faɗa illa an yatarattaba ala tarki bayanil uzuri mafsadatun fa yata'ayyanu i'lamuhu bihi sai a inda ya zama in baka faɗa ba za a iya samun wata matsala to anan ne ya zama dole ka faɗa ma'ana abin da yake cewa a takaice shine idan ga wani abu da malamin na maka cewa yi kaza ko bar kaza sai zama dama can kai ma kayi tunanin yi ko barin wannan abu to kai ma zaka nuna malamin cewa a dama na riga na yi ne kaza sai kai shiru ka gode mishi sai in kana ganin cewa a cikin faɗa din akwai wata maslaha wallahi dama malam nima na yi tunanin haka amma dai na ce sai na shawarce ka to kaga nan zaka samu maslaha ka bashi girmamawa shi duk wannan ana magana ka girmama malami ne iyaka girmamawa bisa abin da shari'a ta tanada na mutuntawa da girmamawa ba yadda kai kake gani ko kuma irin kamar yadda muka yi ta ambata irin yanzu a wannan zamanin ta yadda ɗalibai da dama suka zama suna jin damuwar suna ganin nauyin su girman malamansu girman kai rawanin tsiya da fajirci irin na 'yan zamani da kuma wato rashin sanin ya kamata da wasu daga cikin mutane suke fama da shi yasa girma malamai yake mana wahala wannan shi yasa kamar yadda na ambata na maimaita na ambata na maimaita shine abin da yasa ilimin yake da karancin albarka ɗaya daga cikin dalilan da yasa ilimi ke da karancin albarka shine rashin girmama waɗanda suke bada ilimi Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya sa mu zama masu hankali da hangen nesa Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ka saka wa malamanmu da alkhairi Allah ka gafarta musu zunubansu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikinsu Allah ka sanya su cikin rahama cikin ni'ima ka gafarta zunubansu sauran da suke raye Allah ka sa su cika da imani da mu ga baki ɗaya Allah ka haɗa mu cikin ƙarƙashin tutar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ƙarƙashin cetonsa ƙarƙashin alkausararsa ƙarƙashin shafa'a shi al'uduma nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh